وصحبه ومن والاه وبعد ci gaba da darussanmu na hadisi muna karatu cikin littafin riyadu salihin na babban malami abu zakariya yahya ibn sharaf wanda aka fi san da al'imam annawawi allah ta'ala ya mishi rahama muna karatu cikin littafi mai suna kitabul azkar ko babu fadli zikri wal hassi alaihi babun da yake magana akan falalan ambaton allah da kuma kwadaitarwa da a ambaci allah malamai suka ce babu ibadar da allah ya ce a yi ta da yawa irin mai wato ainihin ambaton shi wazakirin Allah kathira wazakirat ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha dhikran kathira فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ده هكا متن يقوكري لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله متن يقوكري حرشا كل يضمو أقيمي akwai ambaton Allah shine maganin miyagu an gane yawa annabi sallallahu ya ce misalin wanda ke yawan ambaton Allah kamar wanda abokan gaba suka biyo shi ne miyagu suke so su halaka shi sai ya samu wata ganuwa ko ko wata bullet proof sai ya shige ciki sai ta harbi ba zai isa gare shi ba to haka ne an gane yawa malaman sunna ba wai yasin suke wa kansu irin yasin ta bokaye da matsafa ba da za ku ji ana ta kawo musu hari baya samu su ambaton Allah ne kawai karatun alkur'ani zikirin safiya da maraice shine kawai sai ka ga shi wancan da yake bai san Allah ba in ya zo zai maka tsafi bai kama ka ba sai ya ce kai ma matsafi ne kuma ba matsafi ba ne waɗannan zikirorin ka riƙe annabi ya ce in ka riƙe zikirorin Allah ka samu kariya daga duk wani miyagu don haka laya ba ta aiki addinin musulunci ba laya rataye hoton wani shehu ba zai kare ka ba iya abin da zai kare ka shine ambaton Allah an gane in ka ambaci Allah Allah zai ambace ka kuma ya baka mi ya baka kariya yau za mu tashi a gabar da malam yake cewa anhu daga gare shi shi Abu Huraira din anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudi annabi ya kasance yana faɗa cikin sujadarsa hadisan da suka zo a baya malam ya tabbatar mana cewa mafi kusancin ba da ubangijinsa shine lokacin da ya sanya goshinsa yana a ƙasa annabi kuma ya kwadaitar da mu in mutum ya yi sujada to yawaita addu'a akwai tabbacin Allah zai amsa mishi ko to anan sai mala ya kawo maka hadisin da yake nuna daga cikin addu'o'in da kuma annabi yake in ya sanya goshinsa a ƙasa din ya yi sujada akwai shine yace ma kana ya kulu fi sujudi annabi sallallahu ya kasance yana faɗa cikin sujadar shi Allahumma ghafir li dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah annabi sassanin yana wannan addu'a a cikin sujada sai yana Allahumma gfirli zambi kulla Allah ka gafarta min zunubi na duka amma me yasa annabi yake cewa Allah ka gafarta min zunubi na Allahumma gfirli saboda Allah ya ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wanda yake gafarta zunubi kawai shine wa anan ma ku yi haƙuri akwai wanda suke ga shaunin su suna iya gafarta musu ne zunubai sai su seta su nan sai a ce nan ku je duk an yafe muku kuma wallahi suna yi to Allah kuma ya ce wa mai yaghfiru dhunuba illa Allah wanda yake gafarta zunubi shine wa shine Allah shi yasa annabi yake ce Allahumma ighfir li dhanbi kullah Allah ka gafarta min zunubi na ko annabi ba zai ce ya gafarta maka zunubin ka ba iya wanda yake gafarta zunubi shine wa shine Allah an cuci yan ɗariƙu an raba su da addini wallahi an sa su suna sun rude ba san ma ina suka dosa ba diqqahu wa jilla karamin sa da babban sa wa awwalahu wa akhira wato na farkon sa da na karshen sa wa alaniyatahu wa sirra na filin sa da na boye jama'a wanda yake wannan zikiri da Allah zai na bayyana sabo kai yanzu ka zauna kana wannan zikirin Allah gafarta min zunubi na karami da babba na farko da na karshen na boye da na asirce aiko ba za ka na bayyana da sabon ba shi yasa yawancin halakaku su ne wanda suke sako su watsa social media waɗannan halakaku ne duk wanda zai je ɗaki ya yi sako kuma ya ɗauka a bidiyo kuma ya watsa wa duniya wani ya halaka amma ba wanda ba ya aikata sako amma wanda ya tsira shi ne wanda ya aikata tsaba tsakaninsa da Allah kuma da ya tuno saban ya yi kuka ko da na zuci ne ya ce Allah na tuba wannan shi ya tsira kuma Allah zai gafarta mishi amma duk wanda yake bayyanar da sako ko to kuma ya mutu ma ana kallo ya yi saɓon ya mutu ana ta watsawa duniya bai shiga hatsari da masifa ba wani aisha ta radiyallahu anha qalat daga aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa iftaqattu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam zata laila wato na rasa annabi sallam wani dare fatahassastu sai na neme shi fa idza huwa raki'un aw sajidun sai na same shi yana cikin ruku'i ko dai sujjada ya qulu abin da ke cewa subhanak wa bihamdik la ilaha illa anta abin da annabi ke faɗa kenan cikin ruku'i da ta same shi ko sujjada wa fi riwaya a wata riwayan fa waqa'at yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid wato sai hannuna ya kasance a cikin mi na sanya hannuna mi ina shashimansa a cikin kafafuwansa sai wa huwa fil masjid yana wato gurin sallarsa wa huma mansubatani ya kafa su yana cikin sujada kenan ko wa huwa yaqul yana cewa Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an 'alayka anta kama asnaita 'ala nafsik wannan zikiri ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi lokacin ya sanya mai wato ainihin kafafuwansa ya kafa su yana cikin hali na sujjada kenan wannan yana tabbatar da halascin yin wannan zikiri lokacin da kake cikin sujjada Allahumma inni a'udhu bika bi inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thanan 'alayka anta kama asnaita 'ala nafsik وعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال daga Sa'ad ɗan Abi Waqqas Allah ya ƙara masa yadda yake cewa kunna inda Rasulullahi sallallahu alaihi mun kasance wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace aya ajizu ahadukum an yaksiba fi kulli yawmin alf alfa hasana ku ji wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ku yanzu ya gajiya ya kasa girban lada guda dubu aini fasa'ala sa'ilun min julasa'i ɗaya daga cikin waɗanda suke zaune da shi sai suka ce, Kaifa ya ksebo alfa hasana, ta yaɗe mu zai girbi lada dubu a yi ne, ƙala, annabi ya ce, Yusabbihu mi'ata tasbiha, ya ce, Subhanallah sau ɗari, Allah ku ya ce, Man ja bil hasanati falahu ashiro, amsaliha, duk wanda ya zo da ɗaya kwatankwacin ta goma kenan in kai ɗari tamkar kana da nawa, kana da dubu. annabi ya ce wanda ya ce subhanallahi sau ɗari fayuktabu lahu alfu hasana za a rubuta masa lada guda dubu au yuhattu anhu a wani riwayan wa yuhattu anhu au ɗin nan ko kuma me yuhattu anhu a girbe masa alfu khati'a wato zunubai guda nawa guda dubu kenan ɗayan biyu in kai subhanallah ɗari ko dai a baka lada nawa dubu ko a kan kare maka zunubai nawa dubu yanzu mutum ya yi asara to yanzu an raba mu da duk wannan abubuwan ban da danna waya ba mu da aiki a rayuwa wallah in an je lahira shekaru sittin Allah ya sa muka yi sittin sha biyar a banɗaki sha biyar a waya sauran nawa talatin sha biyar a ƙuruciya arba'in da biyar ko sha biyar a galantoyi wallahi aka samu duk rayuwar a haka ta ƙare da bacci ka gaba ma sa bacci ba wannan sha biyar ɗin ta galantoyin a bacci ta ƙare wallahi kun ga lokaci yana daga cikin mafi tsadar abin da fa mutum zai iya mallaka da lokacin nan za ka girbi komi waɗannan su imamu noyi da suka yi mana wani rubuce-rubucen gajiyar me suka ci lokaci to mu lokacin mu karanta ma ba mu da shi ba ma mu rubuta ba rubutu kan ba zai yi ba mu karanta shi ma babu kuma yanzu wannan in na ware wasu a cikin ku nace fassarar nan da muke ku je ku rubuto ta mu mai da shi na Hausa ba za ku iya ba ba ku da lokaci ba ku da lokaci shikenan ba ku da lokaci Allah ta'ala ya shirye mu ya ba mu ikon cin gajiyar lokacin mu قال الحميدي كذا هو في kitabi muslim wato humaidi yake cewa haka yake ami a sahihu muslim au yuhaddu an gane qala al-barqani wa rawahu shu'ba wa abu awana wa yahya al-qattan an musa alladhi rawahu muslim min jihati fa qalu wa yuhaddu bighairi alif kun gane yawa akwai au yuhaddu amma daga cikin wanda imam muslim ya rawaito daga wajen su kuma akwai mi wa yuhaddu in an ce au yuhaddu litanwi' ko dai a baka lada dubu ko a kankare maka zunubai nawa dubu amma in wayo hatsu ne kuma duk biyun zaka samu zaka samu lada dubu zaka samu kuma kankare zunubi dubu jama'a duk wanda aka yi mutum bai asara ba in lada dubun ne ka ci nasara in zunubai dubun ne ka ci nasara in dubiyun aka maka wannan kuma shi yafi falala hadisi na gaba wa an abi dharrin radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala daga abu dharrin Allah ya kara mishi da ke shi annabi sallallahu ya ce yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa wato kowace gaba daga cikin gaban ku tana wayan gari akwai hakki na sadaka akanta fa kullu tasbihatin sadaqa to in mutum yace subhanallah kamar yayi sadaka ne wa kullu ta'midatin sadaqa faɗin kowane alhamdulillah sadaka ne wa kullu tahlilatin sadaka kowane la ilaha illallah da mutum zai faɗa sadaka ne wa kullu takbiratin sadaka mutum ya ce Allahu akbar ma sadaka ne wannan kuma shine ashahid da mala yake so ya kawo ma tasbihan nan da kake kamar kana yi wa gaban ka menene sadaka ne wa amrun bil ma'ruf sadaka kai umarni da kyakkyawa abu mai kyau shi ma menene sadaka ne wa nahyun 'anil munkari sadaqa ka ga barna ka hana ta shi ma menene sadaka ne yau in ka ga mutum shi yasa har abokananmu da suke race shehun nan ko ya ne ne muna kokarin mu musu wa'azi kun gane yawa zaka ko da raha zaka ce mutum wani abin da kake fa ba zai amfanar da kai ba gane sai da yi dariya in kai sa hankali kana faɗa mar kana faɗa mishi har ya har ya gane cewa wuya kawai yake sha wallahi dama ni wallahi da rataye hoton shehu gwara rataye hoton babana dan wallahi na fi son babana akan shehu nan ma ratayawa zan yi saboda ubana ya fi taimaka mu su mi suke maka sun ma mutu babu amma an raba mutane da addini an sa su rataye rataye don haka dai in ka ga mutum da wani barna abu yana yi irin waɗannan abubuwan da kiɗa-kiɗan an mai da addini ya zama kiɗa dukan mutane wa'azi kun gane kuma yana alaika illal balag iyakaci ka me ka isar kuma ku sani cewa yawancin masu da'awa yanzu sun daina mutane wa'azi akan shirka kun gane kuwa kuma wallahi shirkan na yaduwa take kuma mafi hasara shine ka je wajen ubangiji ranar lahira kana mi ba ku karanta ayoyi guda biyu wani a qur'ani inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika kuma Allah ya ce da annabinsa wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna wa la takunanna minal khasirin bal illaha fa'bud wa kun minash shakirin to in ya zama mutane ba za ku musu wa'azi ba su daina shirka da can shirkar ana bauta su lata da uzani ina haka ne mutanen annabi nuhu kuma da manata da waddan da suwan da ya gusa da ya uka dawa mu kuma yanzu sai babu su sai irin namu irin namu su ne su shehu tujjan da inyasi kowane zamani akwai irin shehunan da suke bauta su wancan zamanin ga shehunansu mu ma kuma yanzu ga irin me shehunanmu to sai ku yi wa'azi kar ku ce ba za ku yi ba gudun fitina wace fitina ta kai shirka wa qatilum hatta la takuna ka je ka ga me ma'anan fitina nan kafirci da shirka ne kenan ita ce fitina wa yujzi'u min zalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha idan mutum bai samu yayi tasbihan nan maimakon su zamo sadaka a gaggaban sa ba to in yayi wala haraka biyu ta isar masa ita ma ba mu da lokacin ta ko ba mu da lokaci ni ba sai sha mu samu lokaci ba ina ga sai mun je kabari ga kuma annabi ya ce igtanim khamsan qabla khams ka ci gajiyar abubuwa guda biyar kafin guda biyar su same ka daga ciki me faraga ka qabla shughlik lokaci kafin wani abu ya zo ya shagaltar da kai ba mu da shi mu je mu ah وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة وتدق أم المؤمنين جويرية إر الحارث كو كن سنتارين تونا ناكو wannan kabilan su sun so su yaƙi annabi sassan ne annabi ya aukan musu aka kamo ta daga cikin ganima daga ba annabi sassan ya wato ainihin mai da ita mai matan shi anna nabi sallallahu kharaja min indiha bukrata annabi wata wata safiya fita daga wajen tahina sallar subha lokacin da ya sallaci asuba wa hiya fi masjidiha ita kuma ya tafi ya batta a gurin da take sallah an gane thumma raja'a ba'da an adha bayan hantsi ya taso kuma sai ya dawo wa hiya jali sai ya same ta zaune kunni mata annabi sallallahu alaihi wasallam tunda akai asuba take zaune take ambaton Allah har hantsi ya me ya daga mu yanzu TV ne tana bakin Arewa 24 ko kuma tana TikTok ko tana WhatsApp ka ji ka sa mata data gidan zai tashi da masifa faqala sai wato annabi yace ma zilti ala alhal alladhi faraktuki alaiha baki gushe ba a halin da na same ki wato na barki a kai qala tace na'am eh tunda ka banni da safiya an baton Allah nake har hantsin nan ya dago فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي يشي لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات ni kuwa bayan kin nan bayan na barki na faɗi wasu kalmomi hudu sau uku law wuzinat bima qulti munzu al-yawm lawazanat hunna da za a auna su da abin da kika faɗa gaba ɗaya ma yau dami da na wasu rinjayi naki an gane subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati annabi ya ce ni wannan nai sau uku da za a auna su da duk abin da kika ni na kwata kwata bai wuce minti ɗaya ba amma naki tun daga safiya har hantsi na wasu sirrin jayi naki wannan muslim ya rawaito wa fi riwayatin law a wata riwaya ta imam muslim subhanallahi adad khalqihi subhanallahi rida nafsihi subhanallahi zinata arshihi subhanallahi midada kalimati kun ga bambancin ko shine subhanallah a kowanne wa fi riwayatin tirmidhi a wata riwayan kuma ta imam tirmidhi ala uallimuki kalimatin taqulinaha annabi yace to na koya miki wasu kalmomi mana da zaki na faɗa an gane shi yasa in ka ga mutum yana wani abin da bai da falala kuma falala yake so to sai ka sayar da shi abin da yafi falala an gane kuwa don wani bai ma san falalar ba abin da zaki ce subhanallahi adada khalqi subhanallahi adada khalqi subhanallahi adada khalqi kun ga sau uku kenan ko subhanallahi rida nafsi subhanallahi rida nafsi subhanallahi rida nafsi sau uku kenan ko subhanallahi zinata arshi subhanallahi zinata arshi subhanallahi zinata arshi kun ga uku subhanallah midada kalimati subhanallah midada kalimati subhanallah midada kalimati kun ga kenan yanda ake faɗan su can hadisin ya nuna ajira zaka faɗa na hadisin mala ya maka tafsiri can ko ne ne in ka kama shi zaka yi sau nawa sau uku uku din kun ga yana da falala mu ƙara hadisai biyu sai mu tsaya wa an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga abu musa al-ash'ari Allah ya ƙara mishi yadda ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mathalul ladhi yadhkuru rabbah misalin wanda ke ambaton Allah wallazi la yadhkuru da wanda baya ambatonsa mathalul hayyi wal mayyit shine misalin wanda ke dare da kuma wanda ya mutu kenan mai ambaton Allah shine raye wanda baya ambaton ubangijinsa kuma tamkar menene matacce matattu kuma suna da yawa yanzu ko ambaton Allah yanda annabi ya ce ayi wanda yake irin yanda ya ga dama ma shi ma ba ambaton Allah wanda yake ambaci Allah a anguwarsu sai da ya tafi matsango aka sa kyalle ya zauna ambaci Allah shi ma matacce ne ba ambaton Allah ambaton Allah duk yanda kake fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum yau babu hadisi ɗaya da yazo shi in za ku ambaci Allah sai kun je guri kaza kun taru a diyana ka samu kanka ka ambaciwa ka ambaci ubangijinka rawahul bukhari wa rawahu muslim fa qala imam muslim ya rawaito yake cewa masalul bait alladhi yuzkaru Allah fi yuzkaru Allah fihi wato misalin gidan da ake ambaton Allah Allah ka sai gidajen mu irin waɗannan gidaje wal bait alladhi la yuzkaru Allah fihi wato da kuma gidan da ba ambaton Allah masalul hayy wal mayit kamar raye ne da matace gidan da ake ambaton Allah shine rayayen gida gidan da kullun tun daga hantsi har rana ta fadi kallon kiɗe-kiɗe ne da kallon tashan arewa tuwo da kallon duk wannan to kamar rusasshen gida ne kangon gida gidan da shaidanu ne kawai a ciki amma taccen gida kan shaidanu ne a ciki da aljanu ko to haka gidan da ba a ambaton Allah shaidanu ne kawai a cikin gida shi yasa sai sai mutum ya kira ka malam wallahi ɗata na rasa kanta aljanu a zo a rukiya sai a za a zo a ruka ba kwa karanta bakara a gidan ba kwa kunna wannan satellite a jo bakara a gidan dole aljanu su cika gidan in ana ambaton Allah musamman suratul baqara gidan annabi su sun ce shedanu sai su mi sai su tafi amma ba a ambaton Allah matan ta ce ita in ba ta jin irin wani waƙoƙin ba ta gane wa kanta na kanta zai lafiya Allah ta'ala shirye mu Allah ba mu ikon ambaton sa dukkan halin da muka samu kanmu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam uwata me ya taso ki sassafe ƙarfe na milla